إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى اتقوا الله تعالى وأطيعوه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل معاشر المسلمين إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن إذ بالأمن إذ بالأمن تنتظم كل النعم وبالأمن تستقيم كل الأحوال وبالأمن تحفظ الأنفس والأموال والأعراض وبالأمن وبالأمن تقام العبادات وبالأمن تتحقق مصالح العباد والبلاد لذلك كان الأمن أول ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام عباد الله وإن تحقيق الأمن ليس مسؤولية الحكومة والجهات المختصة وحدها بل هو واجب يشترك فيه جميع أفراد الوطن كل بحسب قدره وموقعه فالمواطن الصالح شريك أساسي لضمان الاستقرار لكن السؤال هو ما هي الأدوار أم ما هي أهم الأدوار التي يمكن للمسلم أن يفعل لتحقيق أمن وطنه وهذا هو عنوان خطبتنا أدوار المسلم في تحقيق أمن وطنه أيها المسلمون إن من أدوار المسلم في تحقيق أمن وطنه تجنب المعاصي والتزام التقوى والإيمان فإن المعاصي والظلم والعدوان من أعظم أسباب اضطراب الأمن وغيابه قال الله سبحانه وتسامى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فالإيمان والأمن قرينان فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولله در القائل إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا فمن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا أيها المسلمون وإن من أدوار المسلم في تحقيق أمن وطنه طاعة ولاة الأمور فيما يشرعون من الأنظمة والقوانين لضمان الأمن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أيها المسلمون وإن من أدوار المسلم في تحقيق أمن وطنه التعاون مع الجهات الأمنية وذلك بالإبلاغ عن الجرائم والمخالفات والأعمال المشبوهة وكذلك عدم التستر على المفسدين امتثالا لقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقد أمر الله تعالى برد الأمور إلى الشارع وإلى أولي الأمر فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عباد الله وإن من أدوار المسلم في تحقيق أمن وطنه تربية الأبناء على القيم والأخلاق الحسنة فالأمن يبدأ أساسا من الأسرة فإذا كان الأبناء تربوا على الصدق والأمانة واحترام الآخرين كانوا عناصر بناء لا هدم في المجتمع لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى عن أبنائنا فقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفهوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ولله در القائل إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق لهم فسيحات البلاد أخيرا عباد الله اعلموا أن من أدوار المسلم في تحقيق أمن وطنه كثرة دعاء الله تعالى فالله تعالى بيده الأمور لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لذلك فلا نغفل عن سؤال الله تعالى أن يحفظ دولتنا النيجر وسائر بلاد المسلمين قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله في القائل أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمل وللأمد انقضاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن أوى مسجر ما ina ma kaina da gaba ɗaya mu wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mu ji tsoron Allah shine zai tseratar da mu a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani in uwa masu girma ni'ima mafi girma da Allah maɗaukakin sarki yake ma bayo bayan ni'ima ta musulunci ita ce ni'ima ta zaman lahiya ita ce ni'ima ta kwanciyar hankali domin ni'ima ta kwanciyar hankali ni'ima ta zaman lahiya da ita ne gaba ɗayan ni'imomin da allah yake ma mutane suke samuwa idan da zaman lahiya ne za a iya kare dukiya idan da zaman lahiya ne za a iya kare rayuka idan da zaman lahiya ne za a jin daɗin zaman ƙasa idan da zaman lahiya ne kai kankat ma ibada za a iya yin ta da ba zaman lahiya wannan juma'ar da babu ta shi yasa abu na farko da annabi ibrahim ya roƙa ma garin makka bayan gina sa shine kwanciyar hankali wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam annabi ibrahim abu na farko da ya fara roƙa ma makka shine zaman lahiya dan mi dan shine asali na gaba ɗayan jin daɗi 'yan magana suka ce zaman lahiya ya hi zama ɗan sarki haka kuma suka ce komi yana isar mutum amma banda zaman lahiya 'yan uwa masu girma shi zaman lahiya shi kwanciyar hankali ba wai gwamnati kawai ce take da nauyin ta kawo shi ba ko kuma jami'an tsaro a'a hatta ɗaiɗaikun nan mutane duk mutanen da suke rayuwa a wuri ko a gari ko a ƙasa su ma wajibinsu ne su taimaka a wajen samar da tsaro a wajen samar da zaman lahiya sai dai abin tambaya anan shine wace irin gudunmuwa ce wanda yake horar hula ba jami'in tsaro ba wace irin gudunmuwa ce zai iya badawa domin samun tabbatuwar zaman lahiya da tsaro da kwanciyar hankali a cikin ƙasarsa wannan shi zai kamu ga taken hudubanmu adwarul muslimi fi tahqiqi amni watani gudunmu wadda musulmi zai iya badawa domin wanzuwa da samuwar zaman lahiya da kwanciyar hankali da tsaro a cikin ƙasarsa in uwa masu girma yana daga cikin gudunmuwar da za mu iya badawa kowannenmu gaba ɗayanmu a wajen samun tsaro a ƙasarmu shine التزام التقوى والإيمان وتجنب المعاصي لازم ترسوران الله da nisantar sabon Allah domin sabon Allah ɗaya ne daga cikin manya-manyan abubuwan da yake jayo Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi al'umma in dai fa musulmai ne in dai kun ce ku musulmai ne to sabon Allah yana daga cikin abun da yake jayo rishin kwanciyar hankali Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin wasu al'umma yace wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah wasu mutane ne wata ƙasa ce a da da aka yi Allah ya ba su zaman lahiya abinci daga sama yake zo musu sai suka kafurce ma Allah ma'ana suka rika sabon Allah fa azaqaha Allahu libathal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un dalilin sabon Allah da yake sai kogo ya juye da mujiya ya koma yanzu maimakon jin daɗi da zaman lahiya da suke a ciki sai Allah ya mai da jin daɗin nan ya koma yunwa kwanciyar hankalin nan ya koma tashin hankali dalilin sabon Allah don haka daga cikin gudunmuwar da za ka iya ba ƙasarka na samun zaman lahiya a matsayinka na musulmi ka ji tsoron Allah ka nisanci sabon Allah idan ka yi haka to ka rage ma al'umma bala'i tsoron Allah imani shine abin da yake samar da kwanciyar hankali ga musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun duk wanda suka yi imani da Allah ba sa kuma shirka da Allah to wa'annan suna da kwanciyar hankali a nan duniya shiryayyu ne kuma a wajen Allah za su isko da abin da suke bukata shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa إذا الإيمان ضعف لا أمن ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا يتي إذا أكتي الأمة باب سوران الله إذا أكتي الأمة باب سوران الله to Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai tsale al'umman nan da dubararsu ma'ana Allah zai zare lamarinsa daga ciki idan kuma Allah ya zare hannunsa daga cikin al'umma to tabbas kwanciyar hankali ba za ta samu ba shi ne ma'anan idan imanu ba a fala amanun wala duniyar liman lam yuhyi dina duk wanda babu addini a tattare da shi to duniyan ma ba zai rayu ba yanda yake so ba zai rayu ba a cikin kwanciyar hankali don haka babban gudunmuwar da za mu bada kowanne daga cikinmu ya nisanci sabon Allah daidai gwalgwadon iyawarsa ya ji tsoron Allah to ya bada gudunmuwa game da kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu abu na biyun uwa masu girma daga cikin gudunmuwar da musulmi zai iya badawa shine ta'atu wulati al'umur fi ma yusharri'una min al'anzimati wal qawanin li tahqiq al-istiqrar shine yin biyayya ga shugabanni bisa ga dokokin da suke dorawa na wanzar da zaman lahiya da kwanciyar hankali da tsaro shugabanni a gari kaza sun hana a hau motuna ko daga lokaci kaza an hana a hutu to kiyaye wannan dokar wajibi ne shugabanni sun ce kowa ya yi mamotunansa takardu don saboda a iya gane wani ɗan ta'adda wanda ba ɗan ƙasa ba ko ba ɗan gari ba da ya shigo kai ma kai ƙoƙari kai ma motunan ka takardu kai ma abun hawan ka takardu duk abin da zai samar da tsaro na doka da shugabanni suka nada wajibi ne ga musulmi ya yi da umarnin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum ya ku wanda suka yi imani ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzo biyayya da shugabanninku haka manzon Allah ya ce alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah dole ne ga musulmi yayi abin da shugabanninsa suka umurce sa ya so abin nan ko bai so sa ba akwai dokoki da yawa da ake sawa suna tsananta dole an ce ka sa sancir kai kun baka so ka sa an ce ka sa hular kwano baka so ka sa amma duk da wannan manzon Allah ya ce kai malam tu'mar bi ma'siya matukar abin da aka umurce ka ba sabon Allah bane idan sabon Allah ne shugabanni suka umurta shine nan za a hau uwar naki ma'ana ba za a yi ba ƴan uwa masu girma daga cikin gudunmuwar da za mu badawa a wajen samar da tsaro da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu shine at-ta'awunu ma'al jihatil amniya haɗin gwiwa ba da haɗin kai ga jami'an tsaro ba da haɗin kai ga jami'an tsaro ta wace hanya ta hanyar idan ka ga wani abu wanda baka gane ma ba ko kana shakka ko kana zargin ɗan ta'adda ne ka yi ƙoƙarin kira ka sanar da su idan ka ga wasu mutane wanda ga dukkan alamu baƙi ne kuma ga dukkan alamu akwai haɗari tattare da su ka yi ƙoƙari ka kira akwai lambobi da gwamnati ta hudu wanda za a kira jami'an tsaro idan ka yi haka na farko ka taimaka wajen samar da tsaro na biyu kuma ka yi aiki da umarnin Allah da ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaka ma juna wajen biyayya ku kuma nisanci taimaka ma juna a wajen sabo babban sabo ko shine ta da zamana tsaye ta da hankalin al'umma kinan abin da ake faɗi a talabijin na in an ga wasu da ba a yarda da su ba a kira ibada ce idan kai za ka samu lada yana daga cikin kuma wani abu na taimaka ma wannan ta'addancin an samu a wasu daga cikin garuruwa da ake wannan tashin hankalin sun san dan uwansu wane yana daga cikin 'yan ta'addan nan amma wai dan saboda dan uwansu ne sai su ki gai dan kada a kama shi idan suka yi haka sun taimaka a wajen sabon Allah manzo Allah yake unsur akhaka zaliman aw mazluman ko dan uwanka ne ke zalunci ta hana shi wannan zaluncin dan uwansu yana cikin 'yan ta'adda har ma ya zo amma su ƙi gaya ma hukuma don su kama shi domin kama ɗan ta'adda guda dalilin shi za a iya samun wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi kenan idan ɗan uwanku yana ciki ba son shi ba ne ku ƙyale domin ta hanyar shi da yawa daga cikin al'umma za su iya halaka idan ma shi halaka shi aka yi rayuwa guda ce to in yana cikin aikin allah ɗaya san mutanen da sai halaka haka kuma allahu subhanahu wa ta'ala ya ce وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أو أن آير الله ينا أمنيني إذن كوكا غوانا أبدي دامي مكو دكي نصورو كونا تاشن هنكلي بكو إيا كوكا وردا وانن مسألة با توكو سند ما أبوتا الأمر سوني جامعا أنصارو كنا أمنيني نا الله مدوكا كنسركي إن أوما سيجر ما yana da cikin gudunmuwar da za mu badawa a wajen samar da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasanmu tarbiyyatul abna'i alal qiyam wal akhlaqil hasana tarbiyyar ƴaƴanmu akan kyaukyawan ɗabi'u zaman lahiya yana farawa ne daga gida idan ya kasance gidan wannan ba zaman lahiya gidan wannan ba zaman lahiya gidan wannan ba kwanciyar hankali gidan wannan ba tsaro to wannan shi zai sa al'umma ko anguwa gaba ɗaya ta tashi a cikin tashin hankali masu tada zamna tsaye 'yan ta'adda masu kawo farmaki idan ka lura za ka gani ba su samu tarbiyya mai kyau ba ne ashe kai uba da kake da ɗiya ke uwa da kike da ɗiya daga cikin gudunmuwar da zaki badawa na samun tsaro a ƙasarki ki kula da wannan yaran naki kada su taso da son kuɗi ta kowace hanya da yawa daga cikin 'yan ta'addan nan son kuɗi ne ya kai su ga wannan kada su taso da zalunci kada su taso da ƙarya don za su yin ƙarya su sayar da al'ummarsu kada su taso da rishin girman mutane domin mai girman mutane tabbas ba zai yi abin da zai tada musu hankali ba kinan tarbiyyar 'ya'yanmu tun a yanzu su taso da tarbiyya mai kyau yana daga cikin abin da zai sa nan gaba a samu al'umma mai aminci a samu al'umma mai zaman lahiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kunnuwanmu dangane da 'ya'yanmu ya ce ya ayyuhalladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin diyanku akwai maƙiyanku a gaba kuma sai yace innama amwalukum wa auladukum fitna dukiyar da Allah ya baku da 'ya'yan da Allah ya baku fitina ce wa za su iya zamanto muku fitina yanzu wa'annan 'yan ta'addan da suka sha muna kai sun zamanto fitina a gare mu ko ba su zamanto fitina ba me ya jayo rishin ba su tarbiyya mai kyau ba su samu kyaukyawan ɗabi'u ba shi yasa wani mai hikima yake cewa idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul biladi idan ya kasance a cikin al'umma babu kyaukyawan ɗabi'u to komi haɗin wannan garin zai kasance takurarre a gare su ma'ana komi arzikin al'umma idan babu kyaukyawan ɗabi'u to za a zamna a cikin tashin hankali ƙasashen turai da yawa suna fama da ta'addanci akwai kuɗin akwai rayuwa duk abin da rayuwa take bukata akwai amma kowane segon da sai an samu su da suke criminality za a samu su criminal sun zo sun yi kaza za a samu viol na mata za a samu 'yan ta'adda su zo su yi kaza me yasa akwai arzikin babu kyaukyawan ɗabi'u wannan yasa babu kwanciyar hankali kenan kyaukyawan ɗabi'u babban makami ne idan aka ba yara shi to za su kasance masu taimakawa wajen samun kwanciyar hankali da yardan Allah abu na ƙarshe uwa masu girma gudunmuwar da musulmi zai iya badawa daga ciki shine kathratu du'a illahi ta'ala yawan addu'a da yawan roƙon Allah maɗaukakin sarki akan ya sabkar da kwanciyar hankali da tsaro da aminci a cikin ƙasarmu domin Allah a hannunsa ne komi yake babu wanda ya isa ya hana abin da ya bayar kuma babu wanda ya isa ya bayar da abin da ya hana Allah maɗaukakin sarki ke cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah yace ina karba kiran mai kira ina karba addu'ar mai addu'a mu yi ta addu'a a lokacin da muka yi azumi a lokacin da muka tashi sallar dare kada mu rika mantawa da wannan kasar tamu haƙi ne a kowane ɗan ƙasa ya rika addu'a ga ƙasarsa domin kun shiga annabi ibrahim yana addu'a ga ƙasarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga ƙasarsa lokacin da yake raye duk in wata ya kama sai ya yi allahu akbar allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wassalamati wal islam بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى اتكون وانا الدؤر منزان الله ينا روقان الامن والايمان kwanciyar hankali tsaro zaman lahiya wannan yake nuna ashe sunna ce ka riƙa yi ma ƙasarka addu'a sai dai wasu suna ta cewa ai tun yaushe ake ta addu'a ana ta alƙunutu amma abun kaman ana sakkiya kai na ƙaba wannan maganar tasu tabbas tana daga cikin abin da zai sa addu'a ta ki karɓuwa domin alkawali ne na Allah duk wanda ya yi addu'a Allah zai karɓa masa yustajabu li ahadikum malam ya'jal manzo Allah ya ce duk wanda ya addu'a Allah zai karɓa matukar bai nuna gaugawa ba tabbas addu'o'in da ake ana ganin amfanin su da ba dan addu'ar da ake ba mai yiwa harin da aka rike kai a aeroport da sun samu galaba idan ku suka kama aeroport sun kama ƙasa kai labari ma akwai wani abu da suke hari a cikin aeroport king wanda idan suka tayar da shi ba nyamai ba hatta sauran garuruwa da suke kewaye da nyamai duka za su tashi shi yasa suke harin aeroport akwai gidan shugaban ƙasa ba su zuwa can akwai gidaje na jami'an tsaro ba su zuwa can akwai wajen aje makamai ba su zuwa can akwai shaguna na masu kuɗi ba su zuwa can sai ina sai aeroport akwai abin da ya sa da walakin goro a miya addu'ar da muke ce ta sa Allah yake tona musu asiri haƙar su ba ta cin maruwa al-imamu shafi'i yake cewa atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء كان رينا الدعاء الحالي بكسان أنفانين دا الدعاء تكي مكبا يتي إتا الدعاء wani mashi ne wanda in an halba sa sai ya samu abin da aka halba sai dai ita addu'a tana da lokaci shi kuma lokaci komi tsawonsa zai kare komi nisan dare gari zai waye komi nisan jihuwa ƙasa ta yiwu komi jimawar tashin hankali idan aka dage da addu'a da yardan Allah za a ga kwanciyar hankali Allahumma anzilil amana was salamata was sakinata fi baladina اللهم أنزل السلامة والأمن والسكينة في بلدنا اللهم أنزل السكينة والسلامة والأمن في بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وانصر جنودنا وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهد شبابنا اللهم أعنا على تربية أبنائنا كما تحب وترضى اللهم أعنا على تربية أبنائنا كما تحب وترضى اللهم أعنا على تربية أبنائنا كما تحب وترضى اللهم صل صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله